الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانجلاله العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفني بنظرة تأتي لنا بالسفر wannan sura mai girma surat Yunus tana ba mu labarin tashin kiyama da labarin abin da Allah ya tanadar mu mutane bayan mutuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wai kuruna, kafiran makka suna cewa mata hadar wa'adu, wannan alkawari da ake kai muna wanda ya girgita kawai in an mutu ana tashi, to mata hadar wa'adu wannan alkawari zuwa yaushe ne zai faru in kuntum sadiqin in kun zama masu gaskiya. Kul, ka ce musu ya Muhammad, صلى الله عليه وسلم لا أملك لنفسي ضرا ban mallaki cuta ga kaina ba wadda zan iya tunkuɗewa wala naf'an ban mallaki amfani da nake iya jawo wa kaina ba duk abin da kaga ya same ni illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so ya kaddara ya same ni fa kaifa amliku lakum ulul azab ya za a yi in mallaki gaya muku ranar da azaba za ta sauka. Wani kulle ummatin ajal, ko wace al'umma tana da lokaci gwargwado sananne wanda Allah ya iko mata, ya halakihim na halakarsu. Idan ja ajaluhum idan lokacin mutuwarsu ya yi, fala yastaqiruna ba za su jinkirta ba sa'atan koda sa'a ɗaya. ma'ana ba za su yi jinkiri gaba da mutuwa ba wala yastaqdimun ba za su iya gabatuwa ba kafin musibar da sa'a guda wal ka ga musu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ara'aytum ku bani labari ina ta kuma azabuhu bayatan idan azaba Allah ta zo muku cikin dare au naharan ko azaba Allah ta zo da yi da rana a cikin yini ma za ayyu shay'in wani abu ne yasta'jilu minhu al-mujrimun kafirai suke neman gaggawa shi na azaba ma'ana saurin bi suke yi Allah na iya sako azaba ko da rana ko cikin dare a summa sannan yanzu idan ma waqa'a idan azabar ta afko muku amantum bihi za ku ba da gaskiya ne da azabar bayan ta duro to zalika la yanfa'u yin imani da azaba bayan har ta sauka bai da amfani bari ƙara lahun sai ka ji hatifi rabbani yana ce wa mala'iku al'ana yanzu ne tumi nuna za ku ba da gaskiya da Allah wa kad kuntum bihi tasta'jilun bayan da kun zamo kuna neman a gaggauto muku da azabar Allah istihza'an saboda kore na Allah kuma ƙila sannan za ka ji ana cewa lillazi na zalamu ga wanda suka yi zalunci na kafirci a duniya har an tsunduma su wuta sai ka ji ana cewa zuku azabar kun kudan tsari azaba madawwamiya hal tuji zauna wannan hal bi ma'ana ma tuji zauna ba a saka muku da komi illa jaza'a bima kuntum taksibun sai abin da kuka zama kuna aiwatarwa a duniya
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa a cikin wannan sura mai girma yana ba mu labarin halin da kafirai suke ciki ya ce wa yastanbi'unaka suna neman ka labari a haƙƙun huwa wai don Allah maganar nan da kake gaya mana gaskiya ce ma wa'adtana bihi min al'azab azaban nan da kake cewa in an mutu za a shiga wuta gaskiya ne wal ba'd da cewa in an mutu ana tashi gaskiya ne un ka ce musu i i ka ce musu i wa rabbi na rantse da ubangiji na innahu la haqqun idan an mutu ana tashi gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizin ku ba masu tserewa bane daga azabar Allah walau anna li kulli nafsin zalamat da kowace rai da ta yi kafirci a duniya Allah zai mallaka mata ya ba ta ma fil ardi duk abin da ke bayan ƙasa a ce duk abin da a duniya na mutum ne min al amwali na dukiya to idan ta je lahira ta ga bala'i da azaba lafta da bihi da ta miƙa abin da take da shi na wadata a duniya dan ta fanshi kanta min al azabi daga azaban Allah yawmal qiyama ranar tashin kiyama wa asrun nadama kafirai sun koyi nadama da bakin ciki ala tarkin imani na rashin yin imani da basu yi ba lamma ra'awul azab sai da suka ga azaban Allah sai suna ta nadama ina ma dai a ce duniya mun ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma dai a ce duniya mun zamo masu sallah sun ɓoye nadama da suka ga azaba a kafaha wa asa'uhum manyansu sun ɓoye da dama anin du'afa ga raunana mabiya allazi na azan nuhu da suka ɓatar مخافة التعيير saboda suna tsoron dariyar keta a ce to kun ce ku an manyan to ga manan da mu da ku mun guda cikin azaba wa qudiya bainahum an yi hukunci tsakanin mutane a wannan rana bil qisti da adalci wa hum mutane a wannan rana la yuzlamun ba a zalunta su lamma da kal amrun narin nara lokacin da ‘yan wuta suka shiga wuta na dimuna da matal abad sai suka yi nadama ta har abada. Shekul Islam wa sa'adatu alam wa ranar Ibrahim Yas zai ba da wata fa'ida mai ban mamaki a wannan waje inda yake cewa an nadamatu arba'atu a kasari. Nadama ta kasu gida hudu. Nadama da bakin ciki ya kasu gida hudu in ji shehu ibrahim radiyallahu anhu ya kamata mutum ya ji dan ya nemi tsari tsarin Allah daga sharrin nadama shehu ya ce nadama to yaumin akwai nadama da mutum zai yi ta tsawon yini wa nadama to ad akwai nadama shekara wa nadama to umri akwai nadama iya rayuwar mutum wa nadama to abad akwai nadama ta har abada Allah ya tsare mu nadamatu yawmin shehu ya ce zan muku bayani ba sai kun ce dan Allah ga ya mana ba gaya muku zai yi nadamatu yawmin abin da ake ce ma nadama tsawon yini man bakkara lissafar mutumin da ya kuma sammako zai yi tafiya ko umatiyar ta'ama matar shi ta kawo mai abinci dan ya karya famta na amilan akali sai ita abinci ya ce shi dai aka gara sauki ya kai kai za safara idan ya bangare ya tafiya wani mai fi ta'aman kuma aka kai zango yana da na abin da zai fi mai samu wa na jima yau wannan yini sai tana dama ya ce kashi ta gina na sani sanda hajiya ta kawo abincin nan da na daure na ci wa kana sai ka jira cewa wa jittuna wa anni akantu ina ma dai Allah ya ban sa ana ci abinci kabla buruji kafin in fito gida wannan yini gaba ɗaya cikin bakin ciki zai yi shi Tana abin da ake so a gwada ma duk saurin da kake yi ka riƙa yin karin kumallo in ka karya sai ka fita. Ka ga ko da mota za ta lalace cikin daji madadin a ga kana aman kumallo to Allah ta'ala zai tsare sai ya zama sai dai kana da ruwan da za ka yi yasa saboda ka yi kari bisa ne. Wannan da mutu na shehu ya ce wannan nadama ita ce nadamatu yau ne. yace wa nadamatul ali wa hadhihi nadamatun sagira wannan nadama ce ta yini guda alama ce wa nadamatul am akwai nadama ta shekara guda ka shekara kana tsaki kana takaici kana jin zafi domin ya ake nadama shekara man ta'akhkhara an badri zari wanda ya jinkiri ga samun iri mai kyau da shuka yakin kaife ya ƙi samo iri aka yi ruwa yana ai ina zuwa ana cewa bismillah yana ina zuwa iri na cikin ƙwarya har lokacin shika gero ya wuce fasan da ga mutane sun ɗauro manyan damman gero suna dawowa gida da ce ta Allah ne sauƙi wannan ka ga da na shika gero nan da su damma na na nan cikin gidan ka to daga nan in ya ga suna su suka sai ce Allah ne sauƙi ka san bara abin da ya cuce da nake shekara kaza da kaza da kaza ko zai ta nadama tsawon shekara yanda mu za ka ga yana da nadama wakatar hasadi da ya ga mutane na fita zuwa girbi sai ka jira Allah ya isa ila al'amil kamil har shekara ta ciwo wa nadama ta umri akwai nadama wadda mutum zai iya rayuwa ta yi ba ta shekara biyar ba ba ta goma ba ta ashirin ba iya rayuwa ba wane ne wannan man tazawwaja bi mar'ati su'in wanda ya aure mugunyan mata yandan zai ta nadama tsura hayati bi iya rayuwar shi saboda duk ya shigo gida ba zai yi murna ba ba zai yi farin ciki ba za ta samu wani bakin ciki ya ta gunguma mashi wani damatul abadi akwai nadama ta har abada har abada hiyar lafi ta kawai ahalin nar shi ne duk wanda ya ga an tsumbula shi cikin wutar jahannama wannan ya bari ya lalace zai yi nadama ta har abada yanda mu na abada za su yi nadama har abada tilka hiya nadama to amma ta ƙarshen duk ta himu nadama rashin kari da nadama rashin shirka ilim da nadama mugunyar mata duk mai sauƙi ne bisa nadama shiga wuta ana haka ne ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da kasai lillahi na Allah ne ana ku farka da kyau ku ji inna wa'adallahi alqawlin Allah haqqo gaskiya ne tashin kiyama kamar gobe ne walakin aktarhum sai dai mafi yawan mutane la ya'lamun ba su san cewa idan an mutu ana tashi ba huwa yuhyi wa yumitu Allah huwa shi Allah shi huwa sunan Allah ne ba huwa sunan Allah ne babban suna saboda duk sunan Allah ɗari ba ɗaya duk wanda ka ɓalle ma harafi guda bai da ma'ana ko irin hanyo ƙayyo ya hanyo ya ƙayyo ko ya hanyo in ka cire haka ne kake ya yu ya yu ka ga ba ma'ana ya ƙayyu in ka cire ƙafo ka ce yu ya yu ka ga ba a gane abu da kake yi to amma shi sunan Allah ismul jalala ko ka balla harafi yana nan saboda shi ne ismul lalal azim al-kabir in ka ce Allahu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum in ka cire alif kana ganin kai dubara ko ya koma lillahi mulku samawati wal ardh in ka cire lam na farko ya koma lahu ma fi samawati wa ma fi al in ka cire lam na biyu sai ya zama huwa huwa ma'akum aina ma kuntum huwa wannan hakuri ya koma huwa to da haka kaga alif lallam hakuri kowane yana da ma'ana to Allah tabaraka wa ta'ala huwa yuhyi wa yumiit shi ke rayawa kuma shi ke kashewa wa ilayhi turja'un ga Allah za a maida kowa da kowa. Allah ta baraka wa ta'ala yuhyi fi dunya wal akhirah. Shi ke raya mutane a duniya kuma shi ke raya su a lahira. Wa yuhyi kuma shi ke kashewa. Wa turja'una fil akhirah al akhirah za a maishe ku zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala. Fa yujazikum Allah zai muku sakayya bi a'malikum da ayyukanku. Ya ayyuhan nas
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يشكرون
Allah subhanahu wa ta'ala yana kira ga bayan shi duka yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutanen farko da na ƙarshe a nan kuma sai ce ahla makka يا ku mutanen makka قد جاءتكم موعظة من ربكم wa'azi ya zo muku daga ubangijin ku cewa idan an mutu ana tashi ai kitabun an zo muku da littafi fihi malakum wa alaikum cikin shi akwai ladar da za ku samu da zunubin da za ku samu wa huwa alquran wannan littafi shine littafin alqur'ani littafin da Allah bai taba sauko da shi ba wasu Qur'an Allah ya rubuta Qur'ani bi annahu mau'izatun cewa wa'azi ne duk mai tsoron Allah idan aka karanta mai ayoyin Qur'ani zuciyar shi za ta taushi ya da nasa shi Qur'ani shi ke kiran mutane ila ma fihi khairud daraini ga abin da alkhairin duniya da lafiya yake ciki faman yamtasala amrahu wanda ya kama umarnin abin da Qur'ani yace ayi naja ya tsira Allah sa mu cikin su wa man halafahu wanda ya saba ma magana Allah a halaka wannan ya halaka wannan qur'ani ya zo muku daga Allah wa shifa'un yana waraka lima fi sudur ga wanda ke cikin kiraza shi ne zukata wa yahdi talina yana shirye da masu karanta shi ila al-aqaid as-sahiha zuwa aqida mai kyau bayan jauna sai su tsira min al'aqaid al-fasida daga aqidu na banza wasu kuke da kokon Allah wa hudan qur'ani shiriya ne ya hadihun yana shiryar da mutane ayyukan idhun yana tsamo su min ad-dalala daga bata qur'ani bayan zaman shi wa'azi bayan zaman shi waraka bayan zaman shi shiriya ba na ya tsaya ba wa rahmatul lil mu'minin shi Qur'ani rahama ne ga muminai idan kana neman rahama gidanka ka sa a yi maka sarkon Qur'ani a gidanka ana yi duk bala'in da ke damu ka Allah zai dauke shi hadhihi ash-shari'atu wa tariqatu wa haqiqatu shehu yace wannan aya ta hada shari'a da tariqa da haqiqa al-Qur'an shi wannan Qur'ani mai girma ja'a mau'izatan min rabbikum ya zo yana wa'azi daga Ubangiji kaga an samu shari'a. Washi ba'un lima fi sudur ya zo yana waraka ga zukata wa hudan yana shirya alihi tsarika kaga an samu dariƙa kenan. Wa rahmatul lil mu'min ya zo yana rahma ga masu imani alihi haƙiƙa an samu ilimin haƙiƙa. Mutum daga shari'a ga tsarika ga haƙiƙa wani bi fadlillahi وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل كجاء يا محمد صلى الله عليه وسلم كشيم الأمة فليفرحوا سرق فريشتي سرق مرنا سرق يوم بكيم بفضل الله دسام فضل الله الإسلام في المسلمين وبرحمته سرق مرنا درحمة الله شيني القرآن قرآن فبذلك idan za su yi murna su yi murna da wa'annan abubuwa guda biyu ruwa wannan khairu mimma yajma'un ya fi duk abin da suke tarawa akwai fasarar da aka samu daga Abdullahi Abbas kamar yadda mai tafsirin Samarkandi ya kawo cewa da fadlillahi din nan alqur'ani ake nufi rahmatihi din nan manzon Allah ake nufi akwai wanda suka ce bi fadlillahi manzon Allah ake nufi rahmatihi qur'ani ake nufi to dan haka bari ya fara ummatu Muhammad al'umma manzan Allah su ta murna bi fadlillahi da fadlan Allah allazi huwa al-islam wanda shine musulunci wa rahmatuhu su yi murna da rahman Allah allati hiya al-Qur'an shine Qur'ani yafrahu bi dhalika allazi min 'indillahi tabaraka wa ta'ala su yi farin ciki da wannan abu da ya zo daga Allah huwa khairun ya fi mimma jama'u min al'amal da duk abin da suka tara na ayyuka wal aqwal da maganganu annasu fi ni'ami ala aqsam mutane sun kasu kashi kashi a wajen jin daɗin ni'imar Allah minhum akwai wanda yake man yafrahu bin ni'imati yana murna da ni'ima kawai amma bai murna da wanda ya bashi ni'ima shine Allah sai sa shehul islam wa sa'adatul anam Maulana Hajji Ibrahim ne sai ke cewa la tafrahan بأنعم أنعمت وافرح بمن أنعم إن أكلت gaban murna da ni'ima da aka baka a'a kai murna da wanda ya baka ni'ima fa kullu ni'matin tazudu duna man asdafa zaka al-baqi fi kulli zaman ko wata ni'ima tana karewa amma wanda ya bada ni'ima shine Allah bai karewa ba akwai wanda yake yana murna da ni'ima amma bai farin ciki da mulkin Allah da yana ha saboda ni'imar mula'imatan li shahawatihi ta yi daidai da sha'awar shi gida mai kyau mota mai kyau mata mai kyau abin hawa mai kyau sai ya ta jin daɗi yau gode ma Allah wa hawa nafsin yi abin ya dace da son rashi wa minhum man yafrahu akwai wanda kuma yana murna bin ni'imati da ni'ima amma ba wai dan ni'imar ba lisukuriha min Allah ta'ala saboda daɗin Allah ya bayar to sai ya daure ya ansa wa minhum man yafrahu billah akwai wanda yake ko gane shi kuma da Allah yake murna bai katse nasir ya yanke duba dai alin ni'imata gabanin kallon kowace ni'ima banu isra'il yahudawan banu isra'ila zakkarahum Allah tabaraka wa ta'ala sai da Allah ya tuna musu a farka godiya ga ni'ima sai ya ce ya bani isra'ila kuru ni'imati kaga ce uzkuru ku tuna kaga kenan sun banci sai da Allah ya ce ku tuna ni'imata Allah ce an'amtu alaikum wanda na yi gare ku wa zakarun ya tunayar da su bin ni'imati su rika tuna ni'ima wa zalika maqamuhum shi ne bakin matsayinsu la yafrahuna illa bi ni'imati su ba su iya farin ciki sai da ni'ima la yajiduna farha bil mun'imi ba su kai farin ciki da mun'imi shine Allah ba wa ummatu muhammad amma al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ce kun kuma ni'matar lahi ba sai aka ce kun bi fadlin lahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu su yi murna da falalar Allah su yi murna da rahmar Allah wa hum yafrahun su suna murna ne bi kaunin ni'ima saboda ni'imar nan sadiratan min Allah tabaraka wa ta'ala ta zo daga Allah bal yahu bi zalika sun yi murna da ni'ima da ta zo daga wajen Allah wa qawasul qawasi keɓantacce keɓantacce Allah ya sa mu cikin su ya farahu da billahi faqat su kawai da Allah suke farin ciki su abin da suke cewa ulillah an samu Allah an rasa Allah an ji daɗi Allah an ji baƙin ciki Allah sun mazaru sannan ka gyara mutane fiye maudin mai al'abun suna kutsawa a cikin karyarsu wa huwa masu wallah shine abin da ba Allah ba wannasu fi shukri a wajen godiya ma mutane sun kasu kashi kashi sun kasu ala a kasamin akan rabe rabe masu yawa minhum man yashkuru ni'imata akwai wanda ka gode ma ni'ima ta rayuwa da ni'imar lafiya da ni'imar wadata wa minhum man yashkuru mun'ima akwai wanda yake shi Allah yake gode ma irin Aisha sai da Aisha lokacin da aka saukar da aya na kubutar da ita daga hadithul ibtidi nan da aka kawo aya na sauka innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsibuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imrin minhum maktasaba min al ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم da wannan aya ta sauka ta wanke sayyida Aisha sai mahaifiyar Aisha sai ta rugo umurman sai ta ce ta shige ma annabi godiya Allah ya wanke ki Allah ya saukar da aya sai ta ce an ki ai ma annabi godiya ni Allah ta yi zama godiya Allah ya wanke ni ba haka shi to an ka taro an ka tsare man gida ba eh to Allah adda Qur'ani ne Allah ya sauko da aya ya wanke ni Allah ya zama godiya to kaga nan ta shiga cikin halin jazba da annabi ya rasu ya za a yi a samu ayar Qur'ani da annabi bai zo da qur'anin ba ya za a yi a samu a kubutar da ita to kaga murna da farin ciki da ni'imar kubutar da ita ya sa Allah kawai take ganin ba ta ga wasu ba to akwai wa'anda yake suna godiya ga Allah akwai wa'anda yake kuma su farin cikin su kawai ga Allah ne wanda yake ya saukar da ni'ima wa minhum cikin su man yashkurul mun'ima akwai wanda Allah kawai yake ma godiya wa minhum man yashkuru da'ima akwai da shi ko ya gode ma Allah ya gode ma bayan Allah amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yashkurin nasa lam yashkurillah wanda bai ma mutane godiya to bai ma Allah godiya ba mutum ya ɗauko shadda ya ji goma ya kawo ma ya haɗo ma da kuɗin ɗinki sai aka ce kai amma dai wani ya baka shadda mai kyau har da kuɗin ɗinki a ce a mai godiya sai ka ce an ki a mai godiya shi har ya isa ya bani ba Allah ba ai Allah ya halicce shi Allah ya ba shi ikon ya bani da Allah bai ba shi ba yana iya bani kaga irin wannan bai gode ma Allah ba man lam yashkurin nasa lam yashkurillah wanda bai ma mutane godiya to ya ji da kyau bai gode ma Allah ba ko ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam araitum ku ba ni labarin ma anzalallahu lakum min rizqi abinda Allah ya sauko muku da shi na arzikin ruwan sama da abinci da dabbobi faja'altum minhu haraman wa halalan har ya zama kuna ma Allah hukunci sai ku ce wannan halal ne wannan haram ne kan bahira kamar dabba da ake ce ma bahira wasa'iba da sa'iba wal maita da mushi sai a ce wannan yankan Allah ne to kun ga kuna halatta haram wa haramta halal kun ka ce musu Allahu azina lakum Allah ne ya yi muku izini ku rika halatta mai abin da ya yi ko ku haramta mai abin da ya samar am tabtaruna Allah ko kuna ƙarfin hali ne kuna ƙirƙirar ƙarya ga Allah bal takdibu kai mun dai gano kun maƙaryata ne kuna yanka ƙarya ala Allah tabaraka wa ta'ala ga Allah ta'ala wa ma zannu alladhina yaftaruna kadiba menene zaton waɗanda ke ƙirƙirar ƙarya ala Allah ga Allah bai faɗa ba musu ce ya ce ya suke zato yawmal qiyama ranar tashin kiyama suna tunanin su sha da daɗi a ya hasibuna suna zaton annahu la yu'aqibuhum ay yadda suka yi a duniya bai musu azaba inna Allah Allah la dhuru fadli ala nas mai fadala ne kwarai ga mutane bi imhalihim da yake jinkirta musu da sauko musu da azaba wal in'ami alaihim kuma yana ci gaba da yi musu ni'ima walakin aktarhum sai dai mafi yawan mutane abun bakin ciki la yashkuruna Allah ta'ala ba su godiya ga Allah ta baraka wa ta'ala
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu labarin tauhidin shi na gaskiya da gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa yafi Allah faɗin gaskiya to yau wannan karatu yana magana akan tauhidi da martaba da matsayi na ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma takunu ya Muhammad ya kai annabi Muhammadu wa ma takunu fi sha'anin ba za ka zama cikin wani lamari ba da kake yi a duniya wa ma ta tudu minhu min qur'anin ba za ka karanta wani abu na alqur'ani ba wala ta'maluna min amalin ba za ku aikata wani abu daga wani aiki ba da kai da al'umma kai ya rasulullah illa kunna alaikum shuhudan sai muna kallon ku ayyu qaba'a muna gadin ku idh tufiduna fihi sanda kuke aikata wannan aiki ma'ana duk abin da za ka yi a rana ne a dare ne a bayyane ne a ɓoye ne a sama ne a ƙasa ne duk inda kake Allah na jin ka yana ganin ka yana sanar da kai min mithqali dharratin ko da kwatancin ƙwayar zarra wa ma ya'zubu bai koruwa an rabbika ga sanin ubangijinka kakka ga kiyashi na yawo ka ce a wai yanzu Allah ya san da wanga kiyashin Allah ya san da shi shi ya yi shi yana ganin shi yana jin shi ya san bukatar da yake cikin kuma zai biya mai bukatar shi da haka ba wata ƙwayar zarra da ke ƙoruwa ga bayan Ubangiji. In ardi a nan bayan ƙasa ne wala fis sama'i ko a sama wala asgara min zalika ko abin da ya fi kiyashi da ƙwayar zarra zama kaɗan to Allah na gane shi wala akbara abin da ya fi ma ƙwayar zarra girma Allah ya san da zaman shi kuma yana gane shi ba wani ƙaramin abu da babba illa fi kitabin mubin sai yana cikin littafi mabayyani shi ne lauhul mahfuz idan mun je suratul hudin za ku ji inda shekul islam wa sa'adatul anam maulana alhaji ibrahim iyas zai ba mu wata hikaya mai ban mamaki a cikin suratul hudin karatu na can gaba kwarai amma za mu cin mashi yace wata rana annabi musa alaihi salam lokacin da ya bar matar shi tana naƙuda a cikin duhun dare ga sanyi ga duhu sai tsoro ya kama shi bayan ya gama munajati da Allah sai ya ce a'a to ni yanzu da na baro matata a cikin dokar daji cikin sanyi wa zai kula da ita wa zai ba ta abinci wa zai tsare mai ita ta ga to sai ya gama shigo sai Allah ya ce Musa ya ce na'am ya ce sandan nan da hannun ka bugi duci wani za a gada mai sai ya bugi duci yana bugun dutse sai duci ya ɓare sai ga wani murmure da duci cikin wannan dutse sai ce musa a bugun duci sai ya bugi duci da ta yana bugu ne kamar ƙwaya sai ya ɓare sai ga wani duci na uku ta ga duci cikin duci sai ce musa ya ce na'am wannan shi ma tukin buga shi wanda ya fi haifar da yau sai ya buga yana bugu ne sai ya ɓare sai ya ga wata tururuwa a cikin wannan tuci tana ta kiwonta ga wata ciyawa ɗanya ga bakinta tana tanawa tana jin daɗi sai annabi musa ya kalle ta sai tana cewa alhamdulillahi alladhi at'amani wa lam wa lam yansani وأنا في سقرة في سقرة في سقرة na gode ma Allah da bai mance da arzikina ba ya bani abinci gashi ina cikin dutsen da a cikin dutsen da a cikin wani dutse to ka nemi ganye ya faɗo bisa dutse Allah ya ce ya shige ya tare cikin wancan ya shige ya tare cikin wancan har ta samu ta shi da koshi wata rana Abdullahi Mas'udin shi ma yana da cikin suratul hud suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo a wata itaciya sai suka ga wani tsuntsu marar lafiya kuma makaho bai ya tashi sai suka ji tsuntsun nan marar lafiya makaho yana tsit tsit tsit sai annabi ya ce ma abdullahi bin mas'ud ka ji abin da ya ce ya ce ka ya rasulullahi mu ba wajen komi duk ba mu gane irin wa'annan abubuwa sai ku da manya sai annabi ya ce mashi cewa yake ya Allah khalaqtani a'ma wa ana da'ifun fa at'imni Allah kai ka halice ga ni mai rauni mara lafiya kuma ni makaho ne ban ganin abin da zaki Allah a bani arziki ana nan can sai ya ga bakin a bakin tsuntsun na budewa yana tsit tsit sai ga wata ƙaton rana ta yi mai sai ta fada cikin bakin tsuntsun tana fada cikin bakin tsuntsun sai tsuntsaye ya ta tauna ya yi ta tauna ya yi ta tauna bayan ya tauna ya haɗe ya ji daɗi sai ce na gode ma Allah da ya ciyar da ni tare da zama na makaho marar lafiya ba ni gani amma ya je homan arziki na a inda nake to nan za ka gano wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin wannan sura tana nan wannan aya tana nan cikin surar mu'minin idan mun je can za mu ji bayanin da za a samu fiye da wannan to ko wata irin ƙwayar zarra Allah ya san da ita ya san da zamanta bai mace da ita ba al'abd shehu ya ce shi bawa idan lam yajid maqamal muraqabatil uliya idan bai samu matsayin muraqaba babban ba na an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ka ganin Allah shi Allah na ganin ka to wannan ita ce muraqaba me ake ce ma muraqaba shiddatu huduril qalbi ma Allah tabaraka wa ta'ala tsananin hudurin zuciya ga Allah zuciyarka ta yi ta ganin ga Allah nan na jin ta yana ganin ta yana sanar da ita ka annan abda ya rahu kamar bawan yana ganin Allah to idan bawa bai kai ga wannan matsayi ba to ya kokari ya samu muraqaba sugura me ake ce ma muraqaba sugura hiya ilmuhu bi tila'i Allah ala kulliyati al-abd ya gano Allah na jin shi yana ganin shi yana sanar da shi duka la yadfa minhu shay'un ba abin da ke koyuwa ga Allah hada maqamun fil muraqabati shi ma wannan matsayi ne a muraqaba وهذه الآية أما يتولى آية ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه لأهل المراقبة تأم مراقبة شيء سوء أدوانا مسيح duk sanda za su yi wani abu Allah na ganin su kuma ya ce masu ba wani abu da ke koruwa ga Allah a cikin ƙasa ko a cikin sama karami ne ko babba yana da cikin littafi man istahdara hada wanda ke ganin Allah na ganin shi yana sane da shi in tazal amrullah zai ga umurnin Allah wani tanaba nawahihi zai nisanci duk abin da Allah ya hana fa innal insan shi dan adam idza qadara annahu idza qaddara annahu ya'malu fahishatan idan ya kaddara sanda zai samu Allah sai ya kaddara ga wani babban mutum nan shugaban shi ko malamin shi ko shehin shi ko mahaifin shi yana kallon shi la budda an yanzu jira ba zai yi wannan aiki na sabo ba ko ya tuna alkabirul muta'al Allah mutsali'un alayhi yana ganin shi fa zalika asdawlahu cewa Allah na ganin shi ya fi tsawatarwa gare shi shi wanda ba da wata hikaya a wannan waje yace kana imratu min as-salihin wata mata daga mutanen kirki a ta hana suyin wani mugun mutum ya kawo mata ziyara yurawidu ha an nafsiha yana son ya zina da ita a gidanta sai ta ce mashi bawan Allah ne ya kawo ka gidana ya ce ina buƙatar in kwanta da ke ne ta ce hatta tugar liƙan abuwa ba kullum sai ka kulla ƙofofi na gidan nan sannan hatta la yara na ahadun har ya zama ba mai ganin mu sai mutumin nan jahili mahajubi ya tashi kukkula ƙofofi da tagogi ya dubba da ya sa sakata sai ya zai ce duk an kulla ko ina ɗarat waliya Allah ya albarka ta ce baƙiya ba bayi ga ƙofa guda biyu nan ka tasu daɗe su duk ka kulla ƙofa da taga amma ga ƙofofi guda biyu nan sai ce aina ruwa ina suke in kulle su ta ce ga lakata jami'al abuwa duk ƙofofin gidan nan na ka kulle la ta ce baƙiyar babu bainana wa bainan la tsakanina da kai akwai tsakaninmu da ubangijinmu akwai ƙofa shi Allah ba wani rufin ɗaki da zai hana ya gamu to ya za a yi rufe ƙofar da ke tsakaninmu da ubangiji kaga tsakaninmu da Allah yana ganin mu to bari wannan ƙofa ya zama ai wannan abu Allah bai san an yi ba yana yiwa bai yiwa ta ce kofa ta biyu albabu bai ni wa bai naka ƙofar da ke tsakanina da kai idan mun yi wannan sabo na san kai fasiki ne ka san ni fasika ce to don haka kai kokari ka rufe ƙofar da ke tsakanina da kai sannan Allah na ganin mu wayannan kofofi dole sai an kulle su su kuma wayannan kofofi ba su kulluwa to wannan karatu karatu ne na waliyan Allah to shi yasa Allah ya ce ara saurara da kyau inna awliya Allahi waliyan Allah masu wannan matsayi wanda suna ganin Allah na ganin su a ko ina la khawfun alaihim ba mu tsoro gare su wala hum yahzanun kun ba za su yi bakin ciki a lafiya ba waliyan Allah la khawfun alaihim ba tsoro gare su shi tsoro mimma ta tawakka'u bil mustaqbali abinda kake tsoron ya fada ma nan gaba an baka bashi na banki ka cike baka biya ba an bugo ga jarida an sa ga rediyo an fara bi gida gida to wannan halin da kake ciki sai ka ji mutum na tafi wallahi da ko kwana ba ne ba to me ya hana ka kwana tsoro kana tsoron abin da zai biyo baya wani huzunu shi ko bakin ciki ana yin shi ne mai mu'amala na abin da ya shuɗe wai me yasa ma na kai kaina da hotuna na na ci ba shiga to shi a bakin ciki alwaliyu duk waliyan Allah Allah ya sa mu cikin waliyai laisa lahu khawfun bai da tsoro fi mustaqbalihi a can lahira wala huznun fi ma wada in ya rasu kuma bai da bakin ciki manhum su ne ne waliyan Allah ku saurara ku ji da kyau waliyan Allah allazina amanu su ne wayanda suka ba da gaskiya da Allah wa kanu yattaqun kuma suka zama suna tsoron Allah ya ake tsoron Allah bin tazari amrihi suna kama umarnin Allah wa nahihi suna nisanta hanin Allah to duk wanda yake mai tsoron Allah mai imani lahumul bushra bushara ta tabbata gare su fil hayatid dunya anan a cikin rayuwar duniya فسرت أن فسر البشرى أحاديث الإمام الحاكم يبدأ أشكم مستدرك وأنت أبو ذر الجفاري يرويته cewa abin da ake nufi da lahumar musala ar-ru'ya salihah mafarki na kwarai wata rana abu dafda'i yana zaune a nan sham sai wani zai ce mashi menene ma'anar lahumar bushara fil hayati dunya wa fil akhirah sai ce kan amari kamun mamaki tullar da nan ma annabi tambaya akan wagga ayar ya bani an saba wanda ya taɓa yi wannan tambaya sai kai ni na taɓa tambaya annabi wannan aya ya bani ansa kuma tun daga raso annabi har bisa ga yau ba wanda ya wannan tambaya kai a gaishe ka to abin da annabi ya ce min fassarar lahumar bushra ila hayatin duniya hiya ru'ya as-salihah abin da ya rage mafarki na kwarai yara har rajulu aw turadahu mutum ya yi mafarki mai kyau ga yana an sa shi aljanna ko kuma Allah ya girmama shi da samun gafara da samun rahama wa fil akhira kuma Allah na ba mu'mine albishir a lahira bil janna da aljanna wa thawabi da lada mai yawa la tabdila ba canji ne kalimatin la ga kalmomin Allah ma'ana duk alƙawarin da Allah ya yi Allah bai canzawa zalika wannan abu da muke gaya muku na tauhidi huwa al-fawzul azim shine rabo mai girma
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون
Sai رضي الله عنه يتي ذكر ال- ذكر الاولياء Allah ya yi maganar waliyai a wannan aya inda yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun yace shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala laysa lahu qarabatu bai da zumunta da kowa wa laysa lahu jinsun Allah bai da wani jinsi wa laysa lahu watanun Allah bai da ƙasa وليس له ولكن له أولياء sai dai shi Allah yana da waliyai yana da wayanda yake so wa auliya'ullahi ta'ala wayanda ake ce ma waliyan Allah al-muttaqun masu tsoron Allah faqat wattaqwa abin da ake ce ma tsoron Allah imtithalul amri wa ijtinabun nahyi bi ihtisab kama umarnin Allah da nisanta hanyar Allah shi ne tsoron Allah a takaice a bayyana da ɓoye. Ba da haza idan mun ɗauki wannan fassara, ba da haza idan mun ɗauki wannan fassara, auliya ullahi ala ismaili waliyan Allah sun kasu kashi biyu za mu je da waliyai suke. Auliya ullahi bil wilayati sura akwai waliyan Allah masu lamba karama. wa auliya ullahi bil wilayatil kubra akwai waliyan Allah masu babban lamba al wilayatul sugra walittaka wadda take lamba karama kullu man ta'allaka duk wanda yake ya ɗabi'antu bi burukin da ɗabi'u madahul qur'an wanda yake qur'ani ya ce a rika yin kaza a rika yin kaza shi duk abin da Allah ya ce ayi yana yi to shi gaga waliyun sabir wasabri kamar an ce a riƙa haƙuri sai yana yi wasuhudi da gudun duniya wasala da sallah wal infaq da ciyarwa kullu khulqin madahul qur'an duk dabi'a da qur'ani ya jiyaya ba tana laka bihi sai ya dabi'a tura ita to wanda ke aiki da abin da Allah ya ce a yi a bari fa huwa waliyyun min awliya'illahi tabaraka wa ta'ala wannan masoyin Allah ne yana cikin waliyan Allah ta'ala amma mu gare mu a ula'i auliya shari'ati wannan su ake ce ma waliyai na shari'a wa tilka hiya wilayatu sughra wannan ita ce walittaka mai lamba karama daga ita sai babban lamba auliya ullahi waliyan Allah humul muttaqun su ne masu tsoron Allah anan ne Abu Hanifa ke ishara inda yake cewa idan lam yakun al ulama'u auliya alillah falaysa lillahi min wali idan dai malamai masu awaliyan Allah ba to ashe Allah bai da wali wal wilayatul kubra akwai walitaka babban lamba Allah ya ba mu ita to menene walitaka babban lamba wan man arafa Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake ya san Allah fi zatihi wa sifatihi wa asma'ihi ya san Allah a cikin sunayen shi da sifofin Allah da satin Allah. Wannan kaga ya san Allah sosai, ma'arifatan fauƙar iman, sanin da yake har ya wuce imanin shi, wa fauƙar iƙan kuma sanin da yake ya wuce yaƙinin shi, bal ma'arifatan mushahada, ya san Allah kamar yana ganin Allah, wani riyan kamar yana ganin Allah kurkuru, wa zalika amma wannan matsayi ba kowa ke samu ba. Fadlullahi, falalar Allah ce samun ma'arifa. yutihi man yasha Allah na ba da kyautar ma'arifa ga wanda yake so daga bayan shi wa miftahu hadha wa kullum mabawwalin taka huwa takawa tsoron Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin sahabbai sai ya hadu da sahabi shi Zaid ibn Haritha sai manzo Allah ya ce Zaid ibn Haritha kai ba asbahata zaidu ne hari saka kai ba asbata ina kwana ai kaga annabi ya ce ne kai ba asbata ina kwana sai ya ce asbahatu billahi mu'minan ya rasulullah asbahatu billahi mu'minan ya rasulullah na waye gari cikin Allah ina mumi ka kalle magana ba asbahatu mu'minan billahi bane inda ya ce asbahatu mu'minan billahi annabi ya ne shi ne sai ce asbahatu billahi mu'mina na wayi gari da Allah ina mumini ma'ana shi ya kwana cikin Allah ya tashi cikin Allah ko yana mumini sai manzo Allah ya ce ilam ma tuhaddithu bihi ya harisatu harisatu ka san maganar da kake yi wane Muhammadu Rasulullahi ne ke magana da kai kake ce min wai asbahatu billahi kai ina kai ina an tusbiha billahi kai ne asbahatu mu'minan billahi sai ce ya Rasulullahi amma ne haka nan asbahatu billahi mu'minan sai ce wa ma alamatu zalika ya harisatu to harisatu tunda na ce gaba cewa asbahatu billahi mu'minan kai ka ce asbahatu mu'minan billahi shi Allah ku na sahabbai wannan makami ne na afrad sai wanda yake ya zama cikin afrad ya fara jin ƙanshin urbaniya shi ɗaya da sai ce haka to sai tun da harisa tun da na ce ka cewa asbatu billahi mu'minan ka rika cewa asbatu mu'minan billahi ka ce a bakka haka nan to wa ma alamatu zalika menene alamar cewa asbatu billahi mu'minan sai ce ya rasulullah أصبحت وكأني أنظر إلى أهل الجنة بالجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون يا رسول الله لا وعيقلي ni ina kallo ga yana an gama hisabi har yan aljanna sun shige aljanna ga sunan an ba su gidajen su na aljanna da matan su na aljanna kuma ya rasulullah wallahi ga ni ina ganin har an gama hisabi har ɗan wuta ya shiga wuta ga yana ana nan tare a zaba sai ce ya rasulullahi ka gane na kai irin wannan matsayin ka distawa indi nudarun ardi wa madaruha Allah da ungun ƙasa manzo Allah da ungun ƙasa da murmunan zinariya duk ɗaya suke da ido na idan aka ajiye mun murmunan zinariya wanda yana miliyan ɗari aka ajiye mun ungunan ƙasa aka ce harisu su ɗauki guda da wannan murmunan zinariya mai miliyan ɗari da wanga bangon ƙasa wallahi ya rasu da dai suke gare ni istawa indi nudarul ardi wa madaruha da zinariyar ƙasa da bangon ƙasa duk dai suke gare na sai annabi ya ce ya harisa ta kada arafta ya harisa ta kada arafta harisa ta na buga ma lamba lalle ka isa ka ce ka waye gari da Allah kana muni ka kai makamin ma'arifa ka shiga cikin makamin fardaniya yanzu kana gab da zama kudubi kaga shan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gogaye cikin su wata rana manzon Allah ya shigo ya shigo makabarta ko da ya shigo makabarta sai manzon Allah ya ji ana ma yan makabarta azaba to dan sahabban annabi su gwada ma manzon Allah zama da babba na sa a zama babba sai Abu Ya'la yana nan cikin fasaisul kubra na Imam Suyuti sai Abu Ya'la ya ce ya Rasulullahi wai mi ke faruwa wurin nan ina jin ana bugun wanda ke cikin kabarin nan shi ma nan naji ana bugu ne sai manzo Allah ya tsaye sai ya ce masa na faka da sai na Umar kuna jin abun da Abu ya alake ji suka ce ya Rasulullah mu ne ko bi ba mu ji in dai tsuntsu ya wuce ya tsi tsi tsi muna ji amma dai mu ta cikin ƙasa ana wata magana ana wata hada hada ana wani moci mu ba mu ji komai sai Allah ya ce abun mamaki duk abin da kunne na ke ji yin kunnan abu ya alana ce kai abu ya ala ba daman kaburburan da kake jan ala muku sai ta ba ka gudanar ba ga yana ana cika kai annabi ya ce lallewa sai ci ka gudanar annabi ya ce gaskiya da wallahi ashe kana ji tudu ina jin abin da aka yi musu da kuwar da suka yi da ƙarar magana mala'iku sai ta to ya rasulullahi tun da ni ba kinji ne an matsayina ga yaman me sun kai aka tika su kai kuma annabi kai adda wannan ilimin shi ma annabi yana ci abu ya alalafi sai na buga da sai na umar ba su ci to amma tambayar da yake ma annabi wai me sun kai sai ce wannan da kake gani annamimi ne yana hada mutane wada sai ya ga mutane na zaman zaman su lafiya sai ya zo ya hada su wada to duk wanda ka hada mutane wada yana annamimanci in ya kai lahira kai ba lahira mutum cikin kabari zai fara shan zai fara shan kashi za a yi ta bugu ne kuma ba mai ji balle ya zo ya raba sai ce shi kowa ga nabi da kaga ana bugu ne shi kuma in yayi fitsari bai jira ya yi da gama fitsari kafin fitsari ya gama daukewa sai ya tashi ya daura wando ya ci gaba da tafiya duk mai fitsari bai yi da gamawa bai zabura fitsari na diga shi ma muna mashi gargadi akwai burori cikin ramin kabari za a yi ta tika ta kuma kila ba a samu wanda ke jin bugun balle su kai ziyara su taimaka mashi to sai manzo Allah ya ce to amma zan nemi zan nemi wani sauki ga wa'annan mala'ikun wanda dai har na ji ana faɗin kai ma akwai alaka ji bari a sa ɗanyen icce za a ɗauke musu wannan azaba har zuwa lokacin da icce ya kuce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ebo wani icce ɗanye ya aza saman wannan kabari ya aza saman wannan sai ya tafi yanzu an bakkuwa su kaga sun bakkara kaga sun bakkuwa an ɗauke wannan azabar gaba ɗaya in ka ga an ci gaba da azaba sai in itacen da sun bushe to jahilai wanda ba su yi karatu ba idan aka je makabarta da an rufe gawa sai kaga sun ruga da gudu sun hau saman darbejiya sun ɓarzo ice sai a zo wai a ana ka a yi azaba to shi wancan wanda ya azaba annabi muhammadu ne kuma ba cewa ya kai da a cikin al'umma ce duk kaga kamari kai haka nan ba sannan shi jin ya yi ana tiƙa su ana bakin su to kai da kasa ka ji bugu ne ka ji tiƙa ba ka ji ana bugu ba sannan ba a ce ka aza ba to da yawa za a ga jahilai yan arewa mutum kamar sai a ga sun ruga akwai wanda ma da an sa ice busashe sai ka je na a'a a cire busashe ɗan ya aka sawa ɗan ya aka sawa to wa ya ce ma ɗan ya aka sawa da busasshen da ɗanyen bai iya canza komi abun da ɗaya zai canza wani abu ku tsaya nan ku yi mai bida'i ku mai fatiha ɗaya ayatul kursi goma ruwan lahu goma sha ɗaya salatar fatiha goma ku ba da su lada hadiya gare ya yi ku ɗebo wani ɗanyen da mai kuna sa mai wannan bai maganin komi amma insha Allah duk waɗanda suka tsaya cak suka yi mamacin su wannan abu da muka faɗi Allah zai ɗauke mashi azabar kabari da yawa za ka ga wasu suna ta kowa ya addu'a cikin zuciya ta yi kowa ya addu'a cikin zuciya ta yi wannan rashin hankali ne ba laifi ba ne yadda aka taru masallaci ana Allahu akbar Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika anta khalaqtahu wa razaqtahu to a can cikin masallaci ma amma Allah magiya balle an zo makabarta to menene ne bidan amma babanka addu'a ko amma mahaifiyarka ko matarka addu'a da haka ba abunta bace ba burgewa ba ce a ce wai ba sai an ma babanka addu'a ba yauwa ka fure nan wajen ka gwada mahaukaci kake ka bar kukan shi kukan ka bar kuka ka ce billahi lazi duk a tsaya ai ma baba addu'a kowa ya tsaya malam wani yi mana addu'a ai addu'a nan idan aka yi in Allah ya sake mafarkin babanka za ka na sa ma albarka yana ma godiya addu'an nan da aka yi ya ga amfaninta da haka addu'ar da ake yi makabarta tana da amfani tana da amfani tana da amfani a riƙa yi a nan da muka zo ƙarshen karatu mu na yau abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ba mu albarkun Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wani da ake yantawa a cikin sa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah tsare mana imanin mu Allah tsare mana ƙasar mu Allah ya shaita wannan jihar ta gaba Allah ya saukar da alkhairi da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya mun kuma da ke da lafiya Allah ya kara mu Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ya sa aljanna ita ce mu koma mu da mu da su baki daya fatiha ma salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الباقي لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah da haka ne kuma tafsirin namu na wannan rana ya kammala wanda muke kamu na ganin gidan man alhaji umaru mai tamai sigirin zaria dabar kasuwar tsana gudu mun fara aya ta 64 a cikin tafsirin a gobe za mu daga bare bakin da ba fara amma da malaman da na gabatar da kasu malamin da ya jawo